الأبيات قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن قروة عن عائشة قالت عائشة تتشي كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم na kasance ina yin wanka ni da annabi sallallahu alaihi wasallama من إناء واحد daga ƙwariya ɗaya من قده Wa- له الفرق daga wata babbar ƙwariya ko masaki da ake ce masa faraku
باب الغسل بالساء ونحوه wato hadisin imamu muslim ya ruwaito shi da kuma nasa'i nasa'i ma ya ruwaito wannan hadisin babul gusli bisa'i babin yin wanka da sa'a wa nahwihi ko abin da yake kamar sa'a حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شوبة قال حدثني أبو بكر بن عبس قال سمعت أبا سلمة يقول Mm.
دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة mun shiga ni da ɗan uwan Aisha wato wannan ɗan uwan nata ba wai na sun haɗa uwa ko sun haɗa uba ba a'a ɗan uwanta ne na shan nono da ita da shi sun sha nonon mace ɗaya sun sha nonon mace ɗaya mun shiga wajen Aisha فسألها أخوها أبو sai سلمة ɗan uwan nan nata ya tambaye ta daga siffar wankan manzo wato shi wannan ɗan uwan nata sunansa Abdullahi ibn Yazid al-Basri نعم sunansa Abdullahi ibn Yazid al-Basri yanda Muslim ya kawo a kitabul janaiz a wani hadisin ba wannan ba wasu wasu ka ce a sunansa Kasir ibn Ubaidillahi wanda dai duk da shi Abdullahi ibn Yazid din da Kasir ibn Ubaidillahi duk sun sha nono ɗaya da Aisha sun sha nonon mace ɗaya to بدأ بإناء sai Aisha dan wannan na ta tambaye ta ya sifar wankan manzon Allah sai ta ce a kawo ƙwarya
نعم نهو من سائل kamar sa'a guda na hawin min sa'in kamar sa'a guda ko da yake a ruwaya karima wato ita na hawanta ruwaito karimatu ɗaya daga cikin wanda suka ruwaito buhari furu'u furu'u wajen ruwaya buhari ita na hawan ɗin ta yake a tata ruwaya ya zamo wato na'ati ne na shi ina'in ɗin amma aka dubi mahalli tunda ina'in ɗin a mahallin nasba yake tunda maf'ulun bihi ne ko da yake an masa jarra yanzu da ba ba ta ta'adiya نعم to ta فاتصلت yi wanka وأفاضت على رأسها ta zuba ruwa a kan kanta وبيننا وبينها حجاب amma akwai tsari tsakaninmu da ita shi yasa muna ganin saman jikinta amma ba ma ganin ƙasar قال أبو عبد الله Abu- buhari ya ce قال يزيد بن هارون mhm, وبعض mhm, والجدي mhm, عن شعبة mhm, wato wal juddiyu نعم mhm, wa- mhm, wato nisba ga ga birnin judda judda نعم to عن شعبة mhm, قدر سائل mhm, wato kamar sa'a gwargwadon sa'a
حدثنا عبد الله بن محمد mhm, قال حدثنا ابن ادم مم.
قال حدثنا زهير مم.
عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر مم.
انه كان عند جابر بن عبد الله wato abu ja'far shine muhammad ibn ali ibn al-husaini نعم eh, wanda ake wa lakabi da bakiru da bakiru wato shi dan ali ne na biyu shi kuma dan husainu shi kuma dan sayyidina ali dan abi talib cewa shi muhammadul bakir yana wajen jabir ibn abdullahi هو وابوه da shi da mahaifinsa shine ali ibn al-husaini وعنده قوم alhali jabiru yayi baki akwai sutanen a wajen jabiru فسالوه عن الغسل sai suka tambaye shi daga wanka wato mai tambayar an ce shi ne muhammadul bakir نعم yadda isaƙun rahawaihi ya bayyana a musnadinsa
فقال نعم فقال sai jabiru ya ce يكفيك ساء ai ruwan da yake ya kai sa'a guda mudinabe hudu ya wadace ka kai wanka zai ise ka kai wanka da shi فقال رجل ما يكفيني sai wani mutumin da yake wajen ya ce a ai ruwa ba wa- wato ni a sa'a guda ba ta isa ta a wajen wanka an ce mai faɗar shine hassanunu muhammad ibn al-hanafiya نعم a wato shi ma dai jikan saidina ali ne dan ah, muhammadu ne muhammadu bin al-hanafiya dan sayyidina ali Na'am.
wanda shi mahaifiyarsa ba sayyidatuna fadima bace na'am eh an ce shi wannan hassanu din yi wa fati wajen shekara ta ɗari ta hijira na'am to na'am ya ce shi sa'a ɗaya bata ishe shi ba ai shi gashin kansa da yawa faqala jabiru sai jabiru ya ce kana ya kafi ai kuwa sa'a gudan nan ta ruwa ta kasance tana wadatar da wanda ya fi ka yawan gashi in taka maka cewa gashin kanka da yawa to akwai wanda yake ya fi ka yawan gashi amma kuma wa- da sa'a guda yake wanka wa khairun minka wanda yake ma ya fi ka gaba ɗaya ya fi duk wata halitta ma ta Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma amma na fi saubin sannan Ja'fa- jabir ibn abdullahi yi mana limanci muka yi sallah tare da shi a tu- a tufafi ɗaya ya sa tufafi ɗaya shi ya sa daga wannan hadisi aka gano cewa wajen wanka ko alwala kenan ba a so a yi ɓannan ruwa na'am shi ya sa yadda mai risala yake faɗa waƙillatul ma'i a cewa karanta ruwa abin so ne shi ne tsari na'am a wasarrafu minhu bid'atun a ce za a yi bannarsa a wajen alwala ko wanka abu ne wanda yake ba tsarin addini ba abu ne wanda yake ba tsarin addini ba hadisin nan nasa'i ma ya fidda shi to حدثنا أبو نعيم مم.
قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد مم.
عن ابن عباس مم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mm, وميمونة da matarsa maimuna كانا يغتسلان من إناء sun واحد kasance suna yin wanka daga ƙwariya ɗaya nan wa maimunata dole a yi nasaba saboda annaba ta riga ta cika da ma'amulanta ba an kawo sunanta ne kawai amma ba kawo labarin ba نعم.
Ya, inda an ce an kawo labarin to shine akwai damar a yi a yi adafin a yi rafa نعم Eh, waja- waja'izun raf'uka ma'dufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila نعم وألهقت بإن لكن وأن من دون ليت وكأن ولا أل إن ابن مالك كيف دا ألفياكو تو قال أبو عبد الله Buhari ya ce كان ابن عيينة يقول wato wannan hadisin da ya gabata Muslim da Tirmidhi da Ibn Maja duk sun ruwaito shi a Buhari ya ce Sufyanun Uyinata ya kasance yana cewa أخيرا a ƙarshen rayuwarsa عن ابن عباس cewa عن hadi- ميمونة.
ya, ya karbo daga Abdullahi ibn Abba an karbo daga Abdullahi ibn Abbasin daga Maimuna ya mai da hadisin ya zamo daga wato musnadin Maimuna ba daga musnadin Abdullahi ibn Abbasin ba نعم amma ruwa da aka faɗa a baya ai tana nuna cewa hadisin musnadin Abdullahi ibn Abbasin ne to والصحيح ما رواه أبو نعيم amma abin da ya fi inganci shine ruwayar abu nu'aimin dinnan da ta gabata cewa hadisin musnadin Abdullahi ibn Abbasin ne
باب من أفاض على رأسه ثلاثا Ah, babin wanda ya zuba ruwa a kan kansa har sau uku a wajen wanka حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سعد قال حدثني جبير بن مطعم Mm, قال mm.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wato jubairu ibn mud'imin sahabin manzo wanda mahaifinsa mud'imu yana cikin waɗanda suka yi shuhura da baiwa da alheri a makka نعم Eh, kuma yana cikin wanda cewa ko da bai musulunta ba amma ya tsaya kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne mai hamziya yake faɗa wa zuhairun walmud'im ibn adiyin wa abul buhtari min haisu sha'u to shi bai musulunta ba amma Allah ya kaddara ɗansa jubairu ya musulunta shi ɗannan nasa yi wa fati a madina hijira ta hamsin da hudu an ce a cikin buhari gaba ɗaya na da hadisai guda tara hadisan jibairu ibn mud'imin a buhari guda tara ne wannan ɗaya ne daga cikin guda tara jibairu ibn mud'imin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أما أنا amma in dai ni ne zan wanka فأفيض على to رأسي ina zuba ruwa akan kaina har sau uku وأشار بيديه كلتيهما ya nuni da hannayensa gaba ɗaya sai ya ɗebo cikin tafinsa inda imam ahmad ya ruwaito fa huzumil akaffayya نعم حدثنا محمد بن بشار مم.
قال حدثنا غندر مم.
قال حدثنا شعبة مم.
عن مسهول بن راشد مم.
عن محمد بن علي مم.
عن جابر بن عبد الله Mm, ya قال- kafa daga jabirin abdullahi jabirin abdullahi ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance يفرغ على رأسه ثلاثة yana zuba ruwa akan kansa har sau uku yana kan fitowa har sau uku ya, ya zuba
حدثنا أبو wato نعيم.
shi ah, muhwilu dinnan da aka faɗa muhwilu ah, muhwilu ake cewa amma wajen ko mihwalu ma mihwalu wajen mafi yawan marwaita amma ibnu asakir shi muhawwilu mu- ko muhawwalu muhawwalu yace kamar yadda hakim ma ya ce muhawwalu ake cewa muhawwalu ake cewa in ji hakim da kuma ruwaya ibnu asakir amma sauran suka ce mihiwalu mihiwalu shi gaba ɗaya dai a buhari a nan ne kawai ya zo ba inda yake ya zo a buhari in ba a nan ba نعم.
to haddasa abu nu'amin نعم قال حدثنا معمر بن يحيى بن بن سامي mm, حدثني أبو جعفر mm.
قال قال لي جابر jabiru ya ce da ni نعم وأتاني ابن عمك mm, a tani ibnu ammika ɗan amminka ya zo min يعرض بالحسن بن محمد bin al-hanafiya yana jirwaye da Hassan ibn Muhammad ibn al-hanafiya قال yace كيف الغسل من ya الجنابة tambaye ni waya ake wanka daga janaba
فقلت nace كان النبي صلى الله عليه وسلم aha manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ɗiban tafi uku وينفرها على رأسه ya zuba a kan kansa ثم ينفض على سائر جسده sannan ya zuba bisa sauran jikinsa
فقال لي الحسن sai shi Hassanunu Muhammad ibn al-Hanafiya yace da ni إني رجل Yo ni ba ka ganin mutum ne mai yawan gashi yaushe sa'a ɗaya za ta ishe ni wanka.
فقلت Sai na ce da shi, كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا ai duk gashin da kake da shi manzon Allah ya fi ka yawan gashi. Amma tare da haka yake wankan da sa'a guda. Mm. Babul gusuli باب الغسل مرة واحدة cewa babin cewa yin wanka sau ɗaiɗai ma ya wadatar.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعدي عن قريب عن ابن عباس قال A yace قالت ميمونة Maimunatu bintul Haris ta ce وضعت للنبي na ji wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa dan yi wanka.
فغسل يديه ya wanke hannayensa ko dai sau biyu biyu ko sau uku wato kokwantan na shi a mashi ne sannan ya zuba bisa hannunsa na hagun فغسل مزاكي ya wanke al'aurarsa ثم مسح يده بالأرض sannan ya sa hannunsa a ƙasa ya goge ثم مضمض sannan ya kurkura baki واستنشق ya shaƙa ruwa a hanci وغسل وجهه ya ويده wanke kaf- a, fuskarsa da tafuka da hannayensa ثم أفاض على جسده sannan ya zuba ruwa bisa jikinsa ثم تهول من مكانه sannan ya matsa daga inda yake فغسل قدميه ya wanke kafafunsa ya wanke kafafunsa kuma wannan hadisin a duk ma'abuta littattafan nan sun ruwaito shi to babu وضع بالجلابي.
babin wanda ya fara wa- wato da uh, turare ko wato ya, ya, ya fara da wa, uh, wato da uh, soso na wanka ko ko ya fara da turare yayin wanka نعم. حدثنا محمد بن المثنى Mm.
قال حدثنا ابو عاصم عن هنزلة عن القاسم Mm.
عن عائشة قالت Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce, كان النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai wanka daga janaba دعا بشيء yakan ce a kawo masa wani abu نحو الهلال kamar ƙwarya ta wan- ruwan wanka suka ce hilabu ƙwarya ce wadda ake zuba ruwan wanka a ciki نعم wanda aka ce yakan kai kamar riɗili takwas نعم yakan ɗebi ruwan da yake ya kai riɗili takwas نعم فأخذ بكفه ya ɗiba da tafinsa فبدأ بشق رأسه ya fara da ɓangaren kansa na dama ya wanke ثم الأيسر sannan kuma na hagun فقال بهما على رأسه ya sa hannayensa akan kansa ya diddirza
باب المرمرة والاستنشاق babu hukuncin kurkure baki da shaƙa ruwa a hanci don wanka a wankan janaba
حدثنا عمر بن عبد بن إياس Mm.
قال حدثنا حدثنا أبي Mm.
حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثنا ميمونة ميمونة ya ce maimuna wa umul muminin ta yi mana hadisi قالت ta ce سببت للنبي صلى الله na عليه zuba وسلم ruwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na wanka فأفرغ بيمينه على يساره ya zuba da hannunsa na dama bisa hannunsa na hagu فغسلهما ya wanke su ثم غسل فرجه sannan ya wanke al'aurarsa ثم غسل بيده الأرض sannan kuma ya sa ka- hannunsa a ƙasa- a ƙasa ya dirje نعم بالتراب rafa masahu ya shafe su da turbaya نعم ثم غسل sannan ya wanke hannun nasa sannan ya kurkura baki واستنشق ya shaƙa ruwa a hanci ثم غسل وجهه sannan ya wanke fuskarsa وأفاض على رأسه ya zuba ruwa a kan kansa ثم تنحى sannan ya matsa kaɗan وغسل قدميه ya wanke kafafunsa ثم أتي بمنديل sannan aka kawo masa mayani aka kawo masa kamar tawul ko zai tsane jikinsa da shi فلم ينقض بها falan bai karba falan ya nufur biha bai kakkaɓe ji- ruwan da ita ba bai karɓi shi wannan mayanin ba ya tsane ruwan نعم باب المسيح باليد بالتراب لتكون wannan aka ce ba wai ya nuna tsane jikin da mayanin ba daidai ne ba eh ba wai yana nufin haka ba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi bai nufi ya karbi mayanin dan yana ganin mayanin ko da dauda a jikinsa ko abin da ya kama da haka ba نعم Mhm, shi yasa to babu masiledi babin cewa a shafe hannu da turbaya لتكون don ta zamo ta fi tsafta حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي Mm, قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمشو Mm.
عن سالم بن ابي الجعدي عن Mm.
قريب Mm.
عن عن- عن ابن عباس mm.
عن ميمونة Mm.
أن النبي صلى الله عليه cewa وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama اغتسل من ya yi الجنابة wanka daga janaba فغسل فرجه ya wanke al'aurarsa da hannunsa ثم دلك بها الحائدة sannan ya sa ta ya dirje ta a jikin bango
ثم غسلها sannan ya wanke ta da ruwa ثم تورع sannan ya yi alwala وضوءه للصلاة irin alwalar da yake in zai sallah yayin da ya gama wankan sai ya wanke kafafunsa sai da ya gama wankan ya wanke kafafunsa wato wannan isnadin ya kunshi mutum bakwai tsakanin buhari da manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar isnadin da ya gabata hadisin da ya gabata shi ma duk suba'iyye ne Ah, hadisai ne wanda suke suba'iyye wato a ciki tsakanin buhari da manzo sallallahu alaihi wasallama muta- mutum bakwai ne amma hadisin da yake sama da su kaga shi humasi ne mutum biyar ne tsakanin manzo a tsakanin buhari da manzon allah sallallahu alaihi wasallama to alhamdulillah ko mu tashi haza a babun hal yadhu- ad- yudhilul junubu yadahu fil ina'i نعم to Mm. eh to ai abinda za a yi sai a tanadi kamar sabulu wanda ya wadatar daga ƙasa ɗin Ahan, sai ta yi ma ya zamo ya fi tsaftacewar fiye da ƙasar ko Mhm, sai a tanadi kamar sabulu wanda za a wanke hannun da shi Mm. Ƙwarai da yawa ma yau
an yadkhulu junubu yadahu fil ina'i wannan babi ne a game da cewa daidai ne wanda yake yana cikin janaba ya sa hannunsa a cikin ƙwariyar ruwa Na.
doka wato ya ɗebo in ya haka ɗin ruwan bai ɓaci ba qabla an yaghsilaha kafin a ce ya wanke ta idza lam yakun ala yadihi qadarun idan dai ba wata ƙazanta a hannunsa in dai ba wata ƙazanta ko najasa a hannunsa gairul janabati in ba cewa kawai yana cikin janaba ba a ce kawai janaba cewa yana cikin janaba shine abin da yake ciki amma ba wani abu a hannunsa to daidai ne na'am وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور da wato ablan ubara da bara'u kowanne a cikin su ya sa hannunsa a cikin ruwa Na.
ruwan wanka ولم يغسلها alhali ba su wanke hannun ba kafin su wanke hannun suka sa a ciki- a cikin ruwa- ƙwaryar ruwan
ثم توضأ sannan kuma suka yi alwala sannan suka yi alwala da farko kafin a ce sun wanka sun yi wankan نعم ولن يرى ابن عمر ابن عباس بأسا haka da shi da abdullahi abbasin ba su ga laifi ba بما ينتزه من كسل الجنابة da ruwan da yake sa wato zubowa daga wankan janaba cewa wannan ruwan ba na jasa ba ne Ah, wanda wannan shine abin da mafi yawan malamai suke kansa Ah, wato akwai masabar hanafiyawa da suka tafi akan cewa ruwan da yake an yi amfani da shi a wajen ɗauke kari to ai wannan ruwan ya zama na jasa نعم wannan shine kauli wani kauli a wajen su hanafiyawa to
حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أفله عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه Aisha وسلم radiyallahu ta'ala anha tace na kasance ina wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama من إناء واحد daga ƙwariyar ruwa daya muna kan fitowa daga cikin sa gaba daya
تختلف أيدينا فيه hannayen mu na sassaɓawa a cikin sa wani lokacin na sa hannu na zan ɗebo shi kuma ya ɗago hannunsa مم. نعم حدثنا مسدد wato dacewar ita wannan hadisin ga tarjimar wannan babi نعم shine cewa gashin a aisha ta ce suna sa hannunsu a cikin ƙwarya نعم ahem ba ce magana cewa sai da aka fara wankewa ba مم.
ahem ba ce magana cewa sai da aka fara wankewa ba Hmm.
kuma ba wakawa in ana a wanka da ruwa haka wani abu daga cikin wanda ake wankewa na jiki zai koma cikin ruwa نعم ashe kenan bai bata ruwan ba shi yasa wannan hujja ce ga mafi yawan malamai da suka tafi akan cewa ai hatta ma iwa- ruwa wanda aka yi amfani da shi a rabuwa hadasin wato wajen ɗauke kan to har yanzu dai yana nan mutum zama wata tsarka ne tsarkakewa نعم matuƙar dai ba jin- ba jirkita yi ba مم.
to
حدثنا مسدد مم.
قال حدثنا حماد مم.
عن هشام عن أبيه مم.
عن عائشة قالت Mm, ya karba wato wasu zubairi ya karbo daga hala ta sakon mahaifiyarsa ita ta sai na aisha Allah ya kare da gare ta kala ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة idan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai wankan janaba غسل يده sai ya fara wanke hannun kafin ya sa a cikin kwarya نعم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت ya karbo daga aisha da shi otun zubairi kalat aisha ta ce كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم na kasance ina yin wanka ni da annabi sallallahu alaihi wa sallama من إناء daga واحد ƙwaryar ruwa guda ɗaya من جنابة wankan ko na janaba
حدثنا أبو الوليد Mm, قال حدثنا شوبة مم.
عن عبد الله بن عبد الله بن جبرين مم.
قال سمعت أنس بن مالك مم.
يقول na da ana suna malik yana cewa كان النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya kasance والمرأة من da نسائه wata daga cikin matansa يغتسلان من إناء yana yin واحد wanka daga ƙwaryar ruwa guda ɗaya Za- wato wannan hadisin malamai suka ce duk masu fito da fitatu ɗin nan ba wanda ya fita shi in ba buhari ba نعم buhari shine ya rawaito wannan hadisin na anas bin malik نعم to
زاد مسلم ووهب ya yi daɗe a cikin a a ruwayarsa uh-huh, ووهب da wahabu عن شعبة ya wato daga shubatu من الجنابة wato wankan da muke ko na janaba نعم
ba a rarraba wanka da alwala مم. ويذكر عن ابن عمر an karɓo daga abdullahi umara أنه غسل قدميه cewa ya wanke kafafunsa ba da ma jafa wuru abu bayan ma uru uru al'ukutu ko waru a hudin yayi bayan waru uhu ruwansa na alwala har ya bushe Na'am.
ma'ana gabobinsa da ya fara wankewa har sun bushe na'am bai wanke kafafun ba da ya shafi kai sai ko wani abu ne ya afko ya zama bai karasa alwalar ba bai karasa wannan alwalar ba sai bayan da ya zama ma duk gabobinsa sun bushe na'am
wato ashe wannan yana nunawa kenan wannan hadisi wanda yake mawqufi iyakarsa abdullahi ne umara mawqufi ne kenan amma yana nunawa a fili cewa ashe muwala ce ba wajiba ba ce a wajen alwala abinda hanafiyawa suke kai kenan Ah, kuma a wajen shafi'awa ban san da ya fi inganci shine cewa muwalatun sunna ce na'am zama malikawa da mun gashi wa halil muwalatu wajibatun in zakara wa qadara Mhm.
ah, wa bana ah, bin nisyan mutlaka Hmm.
Ah, su malikawa akwai zantuka biyu a wajen akwai kauli da cewa muwalatun nan wajibi ne. nan fara alwala tun da a karasa shi a karasa alwalar lokaci daya Hmm.
akwai kauli da cewa a'a a karasa din lokaci daya sunna ne Hmm.
in an tabbata cewa wajibin ne shi ne ake cewa sai idan da zai faru ya zama mantuwa ya fara alwalar sai mance me yake to wannan duk sanda ya tuna matukar dai bai aikata abin da yake warware alwala ba sai ya karasa alwalar ta sa haka ko da gabobinsa na alwala sun bushe kenan ya zama kamar wani hadisi na dan umara in muka dauka cewa manta waye ya dace kenan da masabar malikawa a Allah iyaka shi a hadisin an kawo ne da idlaki ba a yi bayanin cewa mantawa kawai ye ba ta yi mantuwar ce in mantuwar ce ya dace da masabar malikawa in ko ba mantuwar bace ya zama bai dace da masabar su ba don cewa suke wakil ajazi malam ya dun bi jafati a ara'in fi zamanin itadala Hmm.
Ah, idan man idan ko kasa jeranta alwalar ya to wannan sai ya gini matukar ba a samu tsawo ba Ah, aka ce ana samun tsawon ko da cewa gabas da ta da ya wanke ta karshe a ce ta bushe in na'am ya zama har ta bushe to an samu tsawo kenan sai ya zama bai da damar ya ce zai ah, wato zai karasa alwalar dole ya koma ya ɗauko daga farko Hmm.
to نعم حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال ya lana ba shi ne ce قالت ميمونة maimunatu ta ce وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء na ajiye wa manzo sallallahu alaihi wasallam ruwa يغتسل به don yi wanka da wannan ruwan فافرغ على يديه sai ya zuba ruwa bisa hannayensa فغسلهما مرتين ya wanke مرتين hannayen nasa sau biyu biyu أو ثلاثا uku sau uku uku مم. ثم أفرغ بيمينه على sannan شماله ya zubo da hannunsa na dama bisa hannunsa na hagu ya ɗebo da hannun dama ya zuba a hannun hagu فغسل مذاكره ya wanke al'aurarsa ثم ثم دلك يده بالأرض sannan ya sa kan- hannunsa a ƙasa ya kukurje ثم مرمض sannan ya kurkura baki واستنشق ya shaƙa ruwa a hanci ثم غسل وجهه wanke fuskarsa ويديه da hannayensa وغسل ya رأسه wanke ثلاثا kansa sau uku ثم أفرغ على جسده sannan ya zuba ruwa bisa sauran jikinsa ثم تنحى من مقامه sannan ya matsa daga inda ya wankan nan فغسل قدميه sannan ne ya wanke kafafunsa مم.
wato ah, shi wannan hadisin yadda aka faɗa a baya hadisin ne da wato a cikinsa tsakanin buhari da manzo sallallahu alaihi wasallam har mutum bakwai ne har mutum bakwai ne to
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل babu wanda ya zubo da hannunsa na dama ya ebo da hannunsa na dama ya zuba a hannunsa na hagun a yayin wanka مم. حدثنا موسى بن اسماعيل مم.
قال حدثنا ابو اوانه مم.
حدثنا الاعمش مم.
عن سالم بن ابي الجادي مم.
عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونه بنت الحارث مم.
قالت ta maimuna matar manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا na ajiye wa manzo sallallahu alaihi wasallam ruwan da zai wanka da shi وسترته na kare shi da tufafi فصب على يده ya zuba ruwa bisa hannunsa فغسلها ya مرة wanke hannun nasa sau daya أو مرتين ko sau biyu قال سليمان Sulaiman ya ce wato a amashu نعم لا أدري ban sani ba نعم na'am azkar salisata amla abin jadi ya ambaci wankewa ta uku ko bai ambata ba na'am summa afraga bi yamini ala shimalihi sannan ya zuba ya ɗebo da hannunsa na dama ya zuba a bisa hannunsa na hagu na'am faga salafar ya jahu warke al'aurarsa Mm, summa dalaka yadahu bil sannan ardi ya sa ƙasa hannunsa ya gugurje da ƙasa aw ko bil da haidi bango summa tamarmara sannan ya kurkura baki wasan shaqa ya shaƙa ruwa a hanci wa ghasala ya wajahu wanke wa fuskarsa yadayhi ya wanke hannayensa wa ghasala ra'sahu sannan ya wanke kansa summa sabba ala sannan ya jasadihi zuba ruwa bisa jikinsa summa tanaha sannan ya matsa wa ghasala ya qadamaihi wanke kafafunsa bayan da ya matsa fanawaltu hirqatan Mamuna ta ce sai na miko masa wani yanki ko zai tsane jikinsa da ita.
qala bi yadihi hakaza Sai ya nuna cewa ki kyale ki kyale ki barta.
wa lam Bai yuridha nufi ya karba ba.
Mm.
A shi ne aka ce sai a tanadi wani abu kamar sabulu ko abin da ya kamata.
na'am Ko?
babun idza jama'a summa ada Babin idan mutum ya sadu da matarsa kuma daga baya sake komawa da saduwa da ita.
Mm.
Menene hukuncin haka?
wa man dara ala nisa'ihi fi ghuslin Wanda wahidin yake wayo ga matarsa a wanka ɗaya.
مم. حدثنا محمد بن بشار مم.
قال حدثنا ابن ابي عدي مم.
وهب بن سعيد مم.
عن شوبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر Mm.
عن ابيه Mm.
قال Ah, Me yake ذكرته لعائشة Eh, wato Muhammad ibn al-Muntashir yace na ambaci maganar da aka ce Abdullahi Umar ya faɗa ga Aisha فقالت wato shi Abdullahi Umar